ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قد حق الشرع الحنيف على بر الوالدين ورغب فيه وحرم عقوق الوالدين وعده من كبادته كما قرن عقوقهما بالشرك به سبحانه حيث قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وهكذا قرن الشكر لهما بشكره سبحانه وتعالى بقوله أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وأكد على ذلك كله في حال حتى في حال أمرهما لولدهما بالشرك كما قال الحق سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تدعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فبر الوالدين عباد الله فرض عين لا تقبل النيابة وقد تكون بالدعاء لهما وهو من أوجب الأعمال التي يستطيع الإنسان أن يقدمها لوالديه فيدعو لهما بالرحمة والمغفرة والهداية والصلاح وحسن الخاتمة ورضا الله تعالى عليهما كما أمر الحق سبحانه وتعالى عند قوله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقد يكون البر في الصدقة عليهما كإنشاء وقف خيري باسمهما وذلك قد يكون ببناء مساجد أو حفر آبار وما إلى ذلك وبذلك ينال الوالدين الأجور المستمرة حتى بعد موتهما عباد الله أمر الله تعالى بالشكر للوالدين وذلك قد يكون في مدحهما وذكر فضلهما فإن الوالدين قدما لابنهما في حياته الكثير من الأفضال بالمال والنصح والإرشاد والتوجيه وغير ذلك فإن مدح المرء والديه وذكرهما بذلك في كبرهما كان ذلك من طرق برهما وإدخال السرور إلى قلبيهما وكذلك تفقد حاجاتهما وقضائها ومشورتهما في بعض الأمور الخاصة كالزواج أو السفر أو السكن وغير ذلك مع حسن الاستماع إليهما وإيقاعهما الاهتمام إذا تكلما امتثالا لأمر الله سبحانه فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة فاتقوا الله أيها المسلمون وبروا والديكم تكونوا من الفائزين ولا تخالفوهما فيما يأمران به من المباح إن لم يكن معصية وهذروا سوء الأدب معهما في القول أو الفعل فإن عواقبه خطيرة على الأبناء في الدنيا والآخرة روى البخاري رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وفي رواية ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم وأي قطيعة أكبر من العقوق وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان يعجلهما الله في الدنيا البغي وعقوق الوالدين لذلك قال كعب الأحبار رحمه الله تعالى إن الله لا يعجل هلاك العبد إذا كان عاقا لوالديه ليعجل عقوبته أو ليعجل له العذاب وروى النسائي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما وصححه الألباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالدي لوالديه والمرأة المرجلة والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان إذا أعطى وهو مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجم أنف رجم أنف رجم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة قال النووي رحمه الله في شرح مسلم مع نصه هذا الحديث فيه الحث على بر الوالدين وإذن ثوابه ومعناه أن برهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة فمن قصر في ذلك فاته خير دخول الجنة وأرغم الله أنفه انتهى كلامه رحمه الله وأعلم رحمكم الله أن دعاء الآباء على الولد العاق مستجابة كما جاء صريحا في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده ومن أشهر الأمثلة في ذلك عباد الله قصة العابد العابد الواهب جريج الذي أصيب بالفضيحة بسبب دعاء أمه عليه عندما لم يستجب لدعائها وهو يصلي وقال أي ربي أمي وصلاتي فمضى في صلاتي ولم يجبها فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات فاستجاب الله دعاءها وكان أمره كما ذكر في الحديث وقرأ بعض العلماء من ذلك الحديث أن يخرج الإنسان أو اعتمادا بهذا الحديث أن يخرج الإنسان من صلاته إذا كان يصلي نافلة ليجيب نداء والديه لإذن حقهما عليه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيه إيثار فيه إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع لأن الاستمرار نافلة وإجابة الأم واجبة بارك الله لي ولكم بهدي الكتاب والسنة ونفعني وإياكم لما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وإنك shari'a wanda Allah ta'ala ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam da ita lalle ta zama da musulmi akan su zan masu da'a ga mahaifansu kuma an kwadaitar da su irin roman da ake samu a ciki kana shari'a ta haramta saba wa mahaifa har ma ta kirga wannan saba wa mahaifa a matsayin manya-manyan laifuka tare da shirka da abin da ya kama da su nasosi na shari'a a cikin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu sun zo suna kwadaitar da musulmi wajen yin biyayya ga mahaifansu ana musu kuma kashedi da gargadi kada su saba musu cikin haƙoƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su wannan ya zo a wajaje da yawa daga cikin irin waɗannan nasosi faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin suratul isra وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبنجزنك يا hukunta cewa kada ka saba masa wato kada ka bauta ma kowa face shi kaba'i ne wanda yake kauni ubangiji ta'ala ya wannan shine hukuncin da Allah kada a bauta wa kowa sai shi ma'ana ko da an bauta wa wani Allah to an saba ma dokar da Allah ya sa kuma Allah ya ce wa bil walidayni ihsana game da mahaifa biyu kuma ka kyautata musu kaga a wannan aya Allah madaukaki ya bama biyayya ga mahaifa da kuma haƙƙinsa shi na bauta masa sai haɗa sa matsayin tawaye kamar yadda a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nisa ya gwama shirka da za a yi masa ya gwama da saba wa mahaifa Allah madaukaki ya ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ku bauta wa Allah kada ku shirka da shi halin da yake da mahaifa su ma kyautata musu ba na kada ku saba musu kaga kenan akasin bauta ma Allah shine shirka akasin biyayya mahaifa saba musu kaga Allah ya gwama waɗannan abubuwa guda biyu ta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya sake gwamawa a cikin suratul Luqman ya gwama godiya ga Allah subhanahu wata'ala a hada ta da godiya ma'ana ya gwama ta da godiya ga mahaifa inda Allah madaukaki ya ce anashkurni wa liwalidayya lalle ka gode mini a haƙoƙin da Allah ta'ala ya cancanta ka gode masa mahaifa su ma ka gode musu a cikin abin da suka maka na ɗawainiya kuma Allah ta'ala cikin wata aya a gaba da wannan cikin suratul kuma sai ya karfafa wannan umarni na kyautata wa mahaifa din nan hatta ko da suna maka umarni kai shirka su mushrikai ne suna bautar wani Allah kuma suna tilasta wa bawa akan shi ma dan nasu ya saba wa Allah to anan ne Allah subhanahu wataala ya ce ba za a musu biyayya ba amma kyautatawa dai tana nan ko mun kafircin su Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun idan suka dage maka sai ka yi shirka da ni cikin abin da Allah bai saukar da dalili ba Allah ce ba za ta yi ba kar ka musu biyayya abin da ya saba wa Allah domin hakkin Allah shi ne sama da nasu amma tare da haka kar ya sa kuma ka watsar da nasu haƙƙin dan suna shirka wa sahibu ma fi dunya ma'rufa sai Allah ya biye da cewa ka zauna da su a duniya da kyautatawa da Allah ya wajabta maka don haka ɗan uwa musulmi lallai da'a da kyautatawa mahaifa wajibi ne da yake kan kowa farko ainihin ne farilla ce ta dole wanda ba a sanya wakilci ka ce wani daga cikin yan uwanka yana kyautatawa da haka ke ba za ka kyautata ba ai ya dauke muku a'a kai ma sai ka kyautata ko kuwa gwargwadon abin da Allah ta'ala ya kula masa kyautatawa fati ne da ita ta'arifin da malamai suka bayar na biro walimi don haka kyautatawa mu sani ba za ta kai ta kawai a bayar da abu bane kuma da musgunawa a'a wannan sai ya zama a kyautatawa ita kyautatawa tana kasancewa wajen yi musu addu'a shine muhimmin abu abin da ya fi zama towa wajibi ga ‘ya'ya su yi wa mahaifansu ma dama ba mahaifan sun mutu a kan kafirci ba in mahaifan sun mutu a kan kafirci a nan ba za a musu addu'a amma ko da ba su mutu ba suna raye kafirai ne suna raye a rika musu addu'a Allah ya ba su shirya wanda yana cikin biyayyar da ɗasa yi wa mahaifansa to a rika musu addu'a na neman musu rahamar Allah da gafara musamman idan sun mutu suna musulmai sannan kuma a rika roƙa musu Allah ta'ala ya ɗora su a kayan shirya shirya mai kakkiya a rika musu addu'a Allah ya kyautata musu yanayin su na duniya ya kyautata musu yanayin na lahira a rika musu addu'a ubangiji Allah ya ba su kyakkyawar cikawa a musu addu'a Allah ubangiji ya tarye su da yardar su a nan duniya da lahira wannan duka yana daga cikin haƙƙin iyaye akan ƴaƴansu su rika musu wannan addu'a kamar yadda Allah subhanahu wataala ya umarni cikin suratul Isra ya ce wa rabbil hamhuma kama rabbayani sagira ka rika cewa Allah ka ji kan mahaifana kamar yadda suka raine ni ma ina karami da tausayawa ka musu tausayi ya ubangiji sama da wannan kuma har ila shi da'a da biyayya da kyautatawa ga mahaifa yana iya kasancewa har ila bayan musu ɗawainiya kuma a dinga yin sadaka da sunansu ya halatta mutum ya sadaka da sunansu misali mutum zai yi wani wakafi na irin auƙafus khayariya ya aje wani wakafi ko wani abu da yake hubusi ko makamacin irin wannan da sunansu in Allah ya masa wadata ko suna raye ba sai sun mutu ba suna raye ma ya halatta ka musu wakafi ballantana kuma idan sun mutu wannan zai iya kasancewa mutum ya gina masallaci matsalar wanda za a dinga zuwa ana ibada ya ce ya Allah na gina wannan masallaci ne saboda mahaifana mutum nawa ko a garin nan da farfajiyar ƙasar nan ƙasar katakun suka gina masallaciya daga saudiya wasu daga oman na san waɗanda ake gina masallaciya ta hannunsu wallahi al'adun sai su ce mun gina ko shekara biyu da ya wuce akwai malamin da ya zo daga jami'atul islamiyya ya gina masallaci na kusan makabarta cewa ce ya gina ma mahaifansa ana irin wannan ɗaya ba a cikin dukiyarka ka gina ma iyayenka kamar yadda za ka yi makanka su suka nene ka don me yasa zaka damu da barin duka ƴaƴanka da matanka ka ba a ciki ka sanya musu sadaka ya dinga zuwa gare su akwai wanda zaka ji tausayin sa saboda mahaifanka za a iya sanya musu irin wannan yana cikin biyayya da da'a da zaka yi mahaifa domin za su dinga samun wannan lada ma dama ana ci gaba da amfana da wannan sadaka da wannan wakafi wanda kake yi yan uwa musulmi mu sani Allah subhanahu wataala ya yi umarni kamar yadda muka ji a yi godiya gare shi kuma a yi godiya ga mahaifa godiya ga mahaifa yana daga cikin kyautata musu godiya ga mahaifa yana kasancewa ka yabe su a cikin abin da suka maka na alfarma misali mun san cewa iyaye sun yi ɗawainiya mai yawan gaske ma 'ya'yansu da wanda muka sani da wanda bamu sani ba sun yi mana sun yi da dukiyarsu su hana wa kansu domin ɗansu su hana wa kansu domin su masa ɗawainiya kullum suna fama suna shiga hatsari suna shiga abubuwa wai don su kyautata maka rayuwarka sannan suna maka nasiha suna shiryar da kai su zaunar da kai su maka faɗa su ce maka abin da yake daidai ga abin da ba daidai ba su koya maka yadda rayuwa take da yadda zake mu'amala ka zama mutum ne saboda irin rayuwar da suka maka da tarbiyyar da suka baka da sun barka donai wallahi da baka fahimci wasu abubuwa na rayuwa ba kuma sun nusar da kai zuwa ga ayyuka na addini sun dora ka akai to yana daga cikin kyautata wa mahaifa idan suna rayuwa ko a zance ka rika yabon su a cikin irin wannan kana tuna musu abin da suka yi a babu lokacin da kake mana kaza ka ce kar mu tafi yawo dole sai mun zauna mai karatu mun kuma ba ma so yanzu gashi muna ganin fa'ida Allah ya saka da alheri irin wannan idan ka yabe su a rayuwar tasu zai sanya musu farin ciki a cikin zuciyarsu su ji daɗi lallai ashe ka yi godiya ga abin da suka maka wannan yana daga cikin kyautatawa don zai shigar musu da farin ciki haka nan yana daga cikin biyayya ga mahaifa mutum ya dinga bibiya ba sai sun maka kuka ba kar ka tsaya wai sai mahaifanka idan kana da hali kai ko baka da hali gwargwadon irin abin da zaka iya yi ba sai ka tsaya wai sun kawo maka complain ba ka rika bibiya shin me ake bukata shin akwai kaza ko ba su faɗa maka ba ka rika kula menene abin da suke da bukata a yi musu na dukiya ne na ƙarfi ne na wani abu ne ka je kaka aiwatar ba wai sai sun buɗe baki sun faɗa ba wannan duka yana daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya umarni a abin da ake nufi da abir birrul walidaini da'a da kyautata wa mahaifa sai ka je ka biya musu wannan bukata yana daga cikin biyayya a mahaifa da musulunci ya ɗora mana ka riƙa yin shawara da su ma tsawon suna raye ka riƙa shawara da su a cikin wasu al'amura wanda kai kaɗai ma ya shafa misali aure ne za ka yi sai ka tambaye su babu ina so zan yi aure waje kaza ya me kake gani sai ce a mutanen kirki ne ai na san kakansu ko na san babansu ko ai kaza akwai alaka tsakanin mu ya goyi baya za su ji daɗi ka yi shawara da su mota za ka saya ka faɗa musu nau'in kasuwanci za ka yi yi shawara da su gida ne za ka saya ko ka canja yi shawara da su yana daga cikin ɗa'a ga mahaifa kuma idan za su yi magana da kai wajibi ne ka kasa kunne ka shaurara ka ji su kar suna magana kana magana ka bari sai sun tuke magana su ko da zagin ka suke yi kar ka faɗi uzurinka ba su su zage ka su huce su ji daɗi hankalin sai kwanta tukunna daga baya sai ka musu uzuri ka ce kuma ai kaza din da ya faru daga sai ai ya to ai baka mun bayani ba tunda ai akan wanki ne ya ɓaci amma ba suna faɗa kana faɗa ba in kai haka ka saba ma Allah subhanahu wataala ka aikata ka bayyana kuma wajibi ne ka ba su muhimmanci a lokacin da suke magana kar kai watsi da maganar su ko maganar kana ga cewa abin da suke faɗa baka gamsu da shi ba yi shiru ka shaurara ka ba da muhimmanci abin da suke faɗa albashi in har kana ga abin da suka faɗa kuskure ne daga baya kuma sai ka warware musu domin su ka fayyace musu wannan bin umarni ne na Allah subhanahu wataala da ya faɗa yace fala taqul lahum uffin wala tanhaquma kada ka ce musu tir duk wata magana ka tsaki ko ka gintsa fuska wala tan haru ma kada ka kyare su yana daga cikin kyara suna magana kai ka juyar da kanka wasu iyayensu suna musu magana sun juya baya wane wane amma ya tafi abinsa zai wanye da duniya lafiya kuwa to dole ka kasa kunne ka ji me suke faɗa inda sun je mutta ke lokacin da kake karami kuda ta cinye ka ko ko ko abin kiyashi ma ya kashe ka ka kashe har kai tsaurin gido su suka rike ka sun cancanci girmamawa da daraja da ba su kiman da Allah subhanahu wata'ala ya ce a ba su don haka dole ne ka ba da muhimmanci ga abin da suke faɗa idan suna maka magana ka ba abin muhimmanci gayar muhimmanci kuma ka yi da'a a mahaifanka a lokacin da suka maka umarni da abin da bai saba ma shari'a ba za ka mutu tsoron Allah ya uwa musulmi bi da'a a mahaifanmu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarni za mu san daga cikin wanda suka rabauta a nan duniya da lahira duk wanda yake biyayya mahaifinsa zai wange da duniya da lahira insha Allah kuma zai je shi wajen ubangijinsa yana maraba da shi kada mu saba musu a cikin abin da suka mana umarni matukar wannan abu halal ne mu muna son kaza ba wajibi ba ne mu ne muka zaɓa da raɗin kanmu ba Allah ya ce sai mun yi ba su kuma sai suka ce kada wannan to mu daure kada mu mu bi su yana cikin ɗa'ar da za a mahaifa matukar ba saban Allah saban Allah ne kawai idan suka maka umarni Allah ce ba za ta kare ba don haka yan uwa musulmi mu kiyaye sabawa mahaifanmu mu kiyaye muna na musu ladabi wajen magana ko kuma wajen aiki mu aikata wani abu wanda zai munana musu ladabi domin sakamakon irin wannan a duniya baya zama towa mai daɗi ballanta na alahira ga ƴaƴan da suka aikata haka imamu bukhari ya rawaito hadisi daga abu bakarata Allah ya kara masa yarda sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba na ba ku labari da mafi girman laifi ba sai dai ba na sani ba na ba ku labarin laifukan da suka fi girma ba ba na ba ku labarin laifukan da suka fi girma ba suka ce eh faɗa mana ya manzon Allah sai annabi ya ce shirka da Allah shine gaba sai ya ce wa uqul walidain da saba wa mahaifa da saba wa mahaifa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kishin gida yake magana da zai faɗi na uku saboda ya fi sauki a wajen jama'a sai ya tashi ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da kuma faɗan ƙarya a kirkira magana ta ƙarya me yasa annabi ya bata muhimmanci ba wai dan ta fi waɗancan girman laifi bane saboda ita ta fi sauki sau da yawa mutum ba zai shirka ba sau da yawa zai biyayya mahaifansa amma karya ta fi sauki a bakin sai kaga ta yi cikin wani hadisi shi ma daga Abu Bakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani zunubi wanda Allah madaukaki yake gaugawan yin horo ga wanda ya aikata tun a nan duniya tare da abin da kuma ya ajiye masa mai tsanani a lahira sama da zalunci albagai sai ce wa kafiya ta da yanke zumunci wanda yanke zumunci ne fi tsanani sama da saba mahaifa waye ya sababin zumunci mahaifa duk wanda ke zumunci da shi a duniya dalilin mahaifa ne in ba mahaifa ba zumunci in a jikin dutse ya kaɗe boka waye danginka to don haka babu yanke zumuncin da ya wuce saba mahaifa shi ya saka ma sai ya zo shi surahatan a cikin wani hadisi shi ma wanda Abu Bakar ta rawaito ruwayi Imam Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ithnatani yu'ajjilu Allahu fi ithnatani yu'ajjiluhum Allahu fi dunya abubuwa guda biyu Allah yana gaggauta yin horo a dalilin su tun a nan duniya mutum ba zai bar duniya ba sai ya gani zalunci duk wanda ya zalunci sai ya gani a kwarai tun a duniya wa uququl walidayn da saba mahaifa duk wanda ya saba mahaifansa suke fushi da shi Allah ya fushi da shi to sai ya gani tun a nan duniya bai bata shi yasa kamar daga cikin tabi'ai ka abul ahbar rahimahullah yake cewa ai Allah subhanahu wata'ala yakan gaggautar wa bawan da ya saba wa mahaifansa yakan gaggautar masa da ajalinsa ayyamu Allah ma ya sha wa yuthbitu wa inda humul kitab Allah yakan shafa abin da ya so cikin kaddara ya tabbatar da shi wala Allah ya sa masa ajali biyu dama akwai sababin da zai sanya ajalin farkon ya zo shine ya saba wa mahaifa to Allah ta'ala yakan gaggauta wa bawa halakarsa don me ya ce liyu ajira bihi lahu azab domin Allah ya gaggauta masa azaba tun a kabarin sa je lahira sai a gaggauta mutuwarsa dan Allah ya masa kamu ya masa kamakon saba wahayi haka ne Imam nasai ya rawaito hadisi daga Abdullah ibn Amr an Anas wanda Imam Al-Albani rahimahullah ya sahaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum uku Allah ba zai kalle su ba a ranar alkiyama sai fara da al'asu bil walidayhi wanda yake saba mahaifansa sai ci wal mar'atul mutarajjila da mace wanda take zayya take yin sifa irin da maza da yi sifa irin ta yi aski ita ma ta sa kaya irin da maza ko makamantan irin wannan ita ma Allah ba zai kalle ta ba ranar alkiyama sai annabi ya ce wanda yiwu da wanda ba shi da kishin matarsa sai kuma annabi ya kara da cewa mutum uku kuma ba za su shiga aljanna ba wala aka nan ana nufin shiga aljanna karan farko ko da ya yi da'a ga Allah ko da ya mutu babu shirka ko da ya mutu da imani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan ma sai fara da wanda ya saba wa mahaifa sai ce al'aqul walid ku duba musiba a hadisi da waɗanda mutum uku nau'in uku ba wanda aka lalata shi a bangare biyu sai bai saba wa mahaifa annabi ya fara da shi anan ba ya ce wanda yake saba mahaifansa da kuma wanda yake wal mudminu ala al-khamr wanda kullum a cikin giya yake kullum yana jira ne kawai ya murtsuke don kuma ya je ƙara shan wata ka duba shi ma zurubinsa da kai na wanda yake saba mahaifansa ba sai kuma annabi ya kara ce wal mannabi bima aqa da wanda yake burin ya baya wani hadisi ya fito daga Abu Hurairah wanda imam muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an turbuda hancinsa an turbuda hancinsa an turbuda hancinsa ma'ana yayi ya halaka kenan suka ce waye ya manzo Allah annabi ya ce duk wanda ya riski mahaifansa yayi sa'a mahaifansa ɗayan su ko duka guda biyu suka tsufa tare da shi yana raye amma kuma bai samu shiga aljanna ba annabi ya ce wannan an turbuda hancinsa imam an-nawawi rahimahullahu yana sharhi karkashin wannan hadisi sai yake cewa wannan hadisi yana zaburar da mutane ne wajen da'a da kyautata wa mahaifa da kuma nuna girman ladan da ake samu ma'anar hadisin kenan yace ashe da'a ga mahaifa musamman lokacin da suka tsufa lokacin da suka yi rauni suke da tsananin bukatar tallafi aka musu hidima aka ba su ciyarwa da makamantan abubuwan da za a nishadantar da su a wannan yanayi yakan sabbaba mutum shiga aljanna ashe wanda har ya samu mahaifansa suka tsufe yana nan billahi inda zai Allah ya bashi mabudin aljanna ne a hannunsa in ya ga dama shi yasa wani daga cikin magabata mahaifiyarsa sai ta rasu sai fashe da kuka ya dinga kuka ba taba ganin sa ya kuka mutuwa ba aka ce yayi aka yace ina wata kofa ce ta aljanna da aka ce an bude mun guda biyu yanzu ɗaya ta kulle saboda akwai hadisin da annabi ya ce su mahaifa baba ne ne min abuwan aljanna kofofi biyun ne daga kofofin aljanna to za ka imamu na wani kara da cewa da haka ashe duk wanda ya gaza bai kyautata mahaifansa musamman lokacin da suka tsufa ba to lalle kuma har shiga aljanna ta kubce masa a dalilinsu to ko an tabbata hancinsa ya yi babban ƙasa musamman yan uwa musulmi lallai addu'a fa da iyaye za su yi saboda sun fusata a kayan ɗansu da ya saba musu wallahi Allah na tabbata direct bai da ya zo karara a cikin wani hadithin da Imam Bukhari ya kawo cikin Adabul Mufrad hadithin Abu Hurairah daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu da awatin mustajabat addu'o'i guda uku Allah yana karɓar su direct yace da'watul mazlumi duk wanda aka zalunce sai ce Allah ya isa wallahi Allah ya karɓa ko ba a yi abun a duniya ba Allah ya karɓa sannan ya ce wadda awatar musafir matafi kar a raina tafiya tafiya idan za ka yi daga nan zuwa wani waje ya addu'a tafiya ta kirki tafiya ta neman abinci ko tafiya ta ziyara ko tafiya ta wani abu abin da shari'a ya halatta kai addu'a da sakubanta Allah zai karba sannan sai ce wadda awatar walidi ala walidi addu'a da uba zai maɗansa ba zai maɗansa ba zai akan ɗansa ala aka ce ba cewa ka ce wa da'awatul walidi li waladi ala waladi ya saba masa in ka duba tarihi daga cikin kisas da magabata za ka samu kisas masu yawan gaske wanda suka nuna gaggawan karɓar addu'a idan iyaye suka fusata suka yi addu'a akan ɗa ko ya yadda Allah ta'ala ke karɓa da rattin daga cikin abinci ma baya shigowa yi sai dai je shi tsinci abin da mutane suka watsar saboda amsa kiran nasu ka je ka kana kuma daga baya sai ka dawo sai ka abin da shi abin da ba na suka hatta ibn hajar da fasala ya ce mutum bani abin da ya ambata kenan ijabu ijabatul ummi ifa ijabatul ummi ala salatin tatawwuy haka yi bayani ubangiji Allah ta'ala ka ba mu ikon kiyayewa dukkan haƙoƙi da ka dora mu Allah ka gafarta wa mahaifanmu Allah ka sanya aljanna ta zama kuma su Allahumma lakil lana ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اهدنا سبيل الرشاد اللهم اهدنا سبيل الرشاد واجعل الجنة مأوانا قوموا إلى صلاتكم الحمد لله